بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na yammaci na Alhamis 22 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1445 wanda ya daidai 30 ga watan Mai 2024 wannan majalisi namu da asali muna karatu cikin kitabun tauhid na muhammad ibn abdul wahab amma duba da cewa waccan sati ba mu samu mun yi zama na umdatul ahkam ba kuma gashi za mu tsallaka asabar mai zuwa zai zama asabar farkon wata wanda ba mu samu muna yin karatu a asabar farkon wata za ka za mu yi kokarin biyan bashin wannan karatu da ya kubuce mana saboda kai zama an yi sati biyu ba a yi samu an yi wannan karatu ba insha Allah yau za mu ci gaba da darasi na umdatul akam na al'allama al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi idan ba manta ba muna kan hadisi na wato maza Allah da yake magana kan mata lokacin sallah hadisin salma ibn al-aqwa da ya magana cewa akan gama sallah lokacin manzon Allah amma kuma wato sai su je suna neman inda za su sha inuwa a lokacin a shi madina babu wannan inuwa din ko kuma daidai da masallacin babu inuwa wanda za ta ishe su har sai sun je sun sami wato inda yake na tsawo wannan shine lokacin lokacin muka magana akan akan wato halaccin yin juma'a bayan zawali wannan shine abin da ya fi shahara hadisai da yawa sun zo kan wannan babi hadisai banda shi hadisi salma ibn al-aqwa din akwai hadisi daga anas bin malik akwai hadisi daga sahabbai da dama da kuma tabi'ai da kuma aikace-aikace da ya tabbata daga wato a'imma da aikace-aikace da ya bayyana daga magabata akan cewa wato aikin da ya fi shahara aka fi sani daga aikin ma'aiki shine wato a yi sallah kafin a bayan zawali bayan wato lokacin sallan azhar yayi wanda lokaci shine lokacin da ake sallan a juma'a wannan kuma shine kusan abin da imamatul mazahib guda uku suka fada imamu malik imamu abu hanifa imamu ash-shafi'i abinda imamu shafi'i kana ta kina kitabul um ita shi galibi malaman sa abinda ya tashi ga suna fada shine a yi juma'a kafin zawali amma ta da haka akwai matsalar da take tasowa shine halacin yin juma'a kafin zawali wato a yi ta da hantsi ko kuma gab da lokacin da ake kira alhajira lokaci da zai zo a lokacin da nake tsakiya nan bata dan karkace zame daga tsakiya ba shin wannan lokaci ya halatta a yi sallar juma'a ko bai halatta ba to shine muka ce muka alƙawarinta cewa za mu zo zamu yi bayani akan shi insha Allah to bayan mun yi wancan karatu wannan ta sati mu yi ba akwai maganganu da aka ta dan tayi da yan uwa da sauransu wanda muka ga dacewan shi ma wannan din wannan darasi da zamu yi to ya kamata kuma mu yi masa wani mata matashiya to da har yanzu masalan muna ganin kamar ayin shekaru da yawa shi har yanzu masala ce hassasa sensitive masala ce tana taba wato mutane da yawa da yawa maganganu da yake hada mu da yan uwa shine magana ta ta za a ce waɗannan malamai da ake sun saba ma wannan fatawa din kuma yaushe ne ma wadon gwa ya kawo ce ya za a ce ma malik ya faɗi fatawa wata take ba daidai ba ta sa wasu habbai muka ce wannan shine fatawa ta kula fa'ar rashiduna cewa ya halatta a yi sallan juma'a da hanzi ya halatta to yake ɗaya daga cikin bakarar da ya yi shine ya za a ce to duk sun mushi biyayya kan kan wato abin da ke an sa wasu habbai da gangan kenan malik ya zama an mushi biyayya don me za a mushi wannan to ba shi kadai ke faɗin wannan magana kuma ko bayan mun wannan wannan darasi da muka yi ire-iren waɗannan ra'ayoyi sun ci gaba da wato zuwa kundi da sauransu kuma muna kuma ci gaba da fahimtar haka cewa ta yaya za a ce waɗannan da an saba mu sauran magabata an saba sahabbai wannan hadisai duk su inganta ba ko abu da ya kama da wannan da sauran wasu daga cikin malamai a wannan al'umma da suka ta kokarin su tawil tawilan wannan hadisi to to mu insha Allah abinda zamu yi shi zamu rija da abinda yake shi ne dalilin da yafi karfi kamar da muka fara matashiya a wancan lokaci shine ya halatta a yi sallar juma'a da da hantsi din har zuwa lokacin alhajira sabanin kaga mu a nan a lokacin da za a yi sallar azhar kaga alhajira lokaci da ake son su ka bari sai an zabe sai ka sallar amma shi juma'a ya halatta mutum ya yi sallar juma'a a daidai wannan lokaci kuma ya halatta ya yi lokacin sallar idi to matashiyar da zamu yi shine wato a fahimci asali ne ya faru sahabbai ya zama sun barbazu ilimi ya kuma barbazu dan wani ana magana aka ana magana Malik sai daga ganin ana kamar ana cewa Malik wai dan me za a sa mishi da wai inda yake nan ne sahabbai suke baki da nan ne ta cibiya ta hari da sahabbai duka to idan ya fahimci yanayin tarihin da abin ya faru to ta ba zai mamaki ba ya gana cewa wannan sunna an sa a maliku kaza ko an sa a malikiya kaza ko wannan sunna sunna ce ta basara wannan sunna sunna ce ta kufa wannan sunna sunna ce ta sham kamar yadda aka sani akwai har an wani littafi kan wannan al'amsar zawatul al'akar al'amsar zawatul akar kowace kowane gari to an san sahabin da ya je wajen an san kuma irin abin da ya koyar a wajen to akwai wata sunna da galibi shi ya ji ta ko ya kiyaye ta ko dai a bacin almajarsa aka fi ji to daga nan sai malamai suka rubuta littafi suna cewa garuruwa da suke da wato hadisai da yawa da kuma a kowane gari da abin da ya kaɗaita da shi man farada bihi kullu baladin a kullu misrin min al-ahadithi wal atha imamu abu da sauransu da ma irin su abdahabi sun yi magana akan wannan a to abinda zamu fara mashigar mu shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da lokacin da ya cika ya Allah ta'ala ya sada shi da tawaga ta annabawa da manzanni to madina duka a cike take da manyan manyan sahabbai duk sahabbai suna madina a lokacin saboda dama ba abin da suke bida shine su je su haɗa manzon Allah shi yasa daga cikin manyan musulmai a lokacin da ba samu sun gaba da manzan Allah ba wasu suna hanya manzan Allah ya kowa ga Allah wasu suna dab da shi sai ba samu sun da shi ba ba a kiran sahabba sai ake san al-muhabbar muna saboda a lokacin da zarar ka musulta aikin ka kenan ka zo ka zo ka wurin manzan Allah kai maka amfana irin su Abu Wa'il Abu Wa'il daga ina daga cikin wato manya-manyan tabi'ai da ake da su wanda suke da shekaru sun girma su sahabban ba amma tare da haka zaka ga shi bai samu ya hada manzan Allah ba irin su abu abdurrahman sulami wannan wanda muke rutun qur'ani daga wajensa irin su zurr ibn hubaysh da sauransu qais qais ibn ubad da sauransu da sauransu malamai da yawa wanda da ya kamata zama sahabbai inda Allah ya tsara su da manzon Allah to da ka Madina a lokacin da manzon Allah ya koma ga Allah anan sahabbai suke in kaga mutum baya Madina a cikin sahabbai to manzon Allah ne ya aike shi ko kuma dai ya zo ya zo da manzon Allah na wani lokaci sai ya koma da zama cewa duk bayan wani lokaci da rika dawowa ko kuma ya zama a mazala ne ya aike shi wani aiki ko ya ko ya zama gwamna a wani gari ko abin ya kama da wannan kuma mazala a haka din masu ma wannan da yake aikan su baya barin su yakan aike su da wasu yakan aika musu wasu littattafai a wasu wasiƙu akan wasu sunonin in za a tuna za a je a muna karanta wato hadisai na hukunce-hukunce ana yawan magana wata wata wasiƙa da manzo Allah ya rubuta mu Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam daga ciki akwai cewa wato kar wanda ya taba Qur'ani sai zahir wannan a cikin wannan wannan wato wasiƙa da manzo Allah aka same ta Hakim ibn Hizam babban sahabin manzo Allah ne wanda manzo Allah ya aike shi ya aiki a ɗaya daga cikin karbuwa da suka kasu musulunci kuma manzo Allah bai gushe bai ta koya mishi yana ta wato rubuta mishi wasu daga cikin wasiƙu na sunnoni saboda haka to shi ne tun daga kan wani sahabi kaga zai iya sanin wani wani ilimi gwargwadon yadda ya gaya mishi yanayin da ya samu kai da ya samu garin da kasar da aka aike shi sai ya zo ya gaya maza Allah sai maza Allah ya gaya mishi wani ilimi da zai yi bashi wani fatawa da ta dace da wannan wajen wanda kuma ba a yi ta a Madina ta tun daga za a iya samu wani ya samu wata sunan da ɗan Madina ba sani ba kenan wannan tun a lokacin ma da su su kasu sabon duk suna nan sa Abubakar Umar Uthman Ali duk suna nan a Madina to amma ana iya samun wannan din su hakim ibn hizam wasu daga cikin sunnoni da yawa ai ana aka same shi har ma malamai suna cewa ma shi wannan wannan wasiƙa da manzo Allah ya rubuta ma shi wannan sahabi ba ba bukatar isnadi eh shuhratuhu yustaghna biha an al-isnad jama'a da bai dan shuhuran da yayi cewa lalle wannan wasiƙa ya rubuta ba baka bukatar isnadi isnadi kana bukata ne saboda wani daidai ko abubuwan da ba a tabbatar ba amma abin da aka riga aka tabbatar to baka bukatar ka ce wai sai ka ji isnadi wajen wai shehu usman wai a kasan hausa aka yi shi ko ba a kasan hausa aka yi shi ba wannan kana bukatar isnadi ne baka bukatar isnadi saboda ya riga ya shahara wanda ya ce ma babu shi to zai zama wato kamar yana sokana ne so wannan shine ta haka wannan abubuwa suka faru mazala bayan ya koma ga ana duk sahabbai suna nan sannan kuma wato duka a kusan a nan ilimin a nan dai kusan ilimin yake da abin da za a yi shawarwai to ana nan shi sa ba za ga a kusan lokacin abubakar ba tsayawa aka yi ana ba da wasu ilimuka ba saboda za ka ba wani ilimi sai dai nan wani bai san wani abubakar bai san wani abu ya ce waye wake da suna sai a bashi nan da ba a san wani umar bai san wani abu ya ce wake da suna sai a bashi saboda a lokacin da sahabbai suna nan kuma kowa da kowa ya isa gayya kowa ya isa gayya to lokacin da aka fara samun sahabbai sun fara fantsama ne bayan su da son ma'aiki tun daga lokacin abubakar siddiq an samu kamar bilal ibn rabah an yi shi bai cigaba zama abu ba ya tafi wani wajen wasu daga cikin sahabbai kuma an aike su jihadi idan suka je kuma sahabi ba wai zai aje ilimin sani a madina a madina ga zai je sai ya dawo zai ya dauki kamar wani riga ba kamar wata riga ya ƙara dawowa ya sata an ya tafi ya tafi da ilimin sa ya tafi da ilimin sa kuma duk inda ya je ba tsayawa zai yi wai ya ce to shi ni fa sai abu ne zai duka ya da ilimi ba a inda ya je ma zai ya da iliminsa kuma gwargwadon abin da ya faru a lokacin gwargwadon irin fata wanda zai bayar da shi ya ji manzo Allah ya faɗa masa ashe ba Umar ne a lokacin da ake ta'un ba ke annoba yake cewa in shiga ne ko kai in shiga ba duka sahabin ba wanda ya san wannan sunna din sai sai sai Abdurrahman bin Auf ne san wannan sunna sai da aka jira ya dawo lokacin ma bai da shi cewa in shiga ce cikin shafin nan ko dai in fita umar ya ce yi zuciya yana ba da fita ya tambaya daga cikin mahajir ya tambaya kaza ya tambaya wani ya tambaya wani ya ce ni bai sani ba sai ga abrahman bin abrahman bin auf ya dawo daga cikin ashatul mubashir na biljanna ya ce ai ko ina da sunna manzo Allah ya ce in dai kuna ciki kar ku fito in kuma kuna waje ku kar ku shiga to kaga wannan mutum lokacin sai na umar kenan kaga ana samun wani wata sunnan da mutanen madina ma duk sani ba sai wani sahabi da guda daya wanda ba baya da inda Allah ta Allah ta kasance kaga da an zai wannan sunna kenan amma Allah ta'ala sai da yayi alƙawarin zai kare addini shi zai ci gaba da kare sunna a to haka abin ya ci gaba musamman a lokacin Umar a Umar ya ta aika wato manya-manyan malaman sahabbai suna barin Madina a lokacin Umar aka fara samun wannan wato musulunci yayi fadi dole kuma ana buƙatar malamai to Umar kamar a ɗabi'an shi ba san rabuwa da malaman sahabbai gaskiya shi kusan har a kabinet ɗinsa wajen zamansa za a gani inda wanda suke tana shi zama malamai daga nan an yi sa ya ɗauki abdullahi ɗan abbas duk da yaro ne a lokacin amma ya ɗauke shi saboda malantarsa amma bai ɗauki abdullahi ɗan umar ba abdullahi ɗan umar shi ma malamin ne amma dai bai ɗauke shi ba abdullahi ɗan abbas saboda girman sha'aninsa aka ɗauke shi saboda haka duk wanda ke zagaye da umar malamai ne to kuma ka ce wasu sun musulunta ya baka wani malami to babban al'amari a wajensa amma haka nan yayi ba yadda iya haka da sai ya tura abdullahi bin mas'ud kufa abdullahi bin mas'ud kufa da ya tura shi kufa har yana ce mutanen kufa yake cewa na dai ni ta kure kawai amma ni ma ina bukatar kayan na saboda abinda abdullahi dan musulma daga cikin manya-manyan sahabbai suka kowa ilimi suka kowa iya qur'ani iya sanin sunna da abubuwa iri iri sadaka umar ya bashi ya tafi kufa kuma tun lokaci na wuri to ba karamin wato jihadi umar yi ba gaskiya saboda kusan ai sabon baya bari sai da shi su Ali ibn Abi Talib su Usman bin Affan ka sake jin an ce suna wani fita ne suna su dawo su je su jihadi sai da tura wasu daga ciki amma su da suna kusa da shi saboda duk inda take ta dawo to aka malamai nan su ba ta fatawa har wani lokaci za ku ce ma Ali ibn Abi Talib kar Allah ya sa na inda babu Abu Hassan yana da mu Ali ibn Abi Talib saboda ilimi to kaga tun daga aka fara samun sahabbai sun fara sun fara fatsama wasu daga cikin suka rika fita da sunan da sunan jihadi daga da sunan jihadi daga cikin suka fita akwai Abu Ubaida Amir ibn Jarrah Abu Ubaida yana daga cikin wato guda goma nan da ake cewa sahabbai babu kamar su to yana daga ciki kusan shi ne aminu hadhihi al-umma inji manzon Allah aminu hadhihi al-umma amintacce a wannan al'umma to babu kamar sa Abu Ubaida Amir ibn Jarrah lokacin da umar zai kuma ga Allah ya ce da yana da kasashe zama shi ma khalifa ne saboda girman sha'aninsa babban sahabi ne ya rasu shi ba wani ta'un amawas wannan annoba da aka yi ban kaga shi ya fita ya fita an tafi jihadi da shi kaga sun daga nan an samu wasu daga cikin manyan sahabbai babu su ban da shi akwai mu'adh bin jabal mu'adh bin jabal wato sahabbai yaro ne amma wato yanda suke girmama sha'aninsa in za ku tuna mun taba karantawa cewa Abdullahi ibn Mas'ud in ya ganshi to yana mushi kirari kirari na Annabi Ibrahim ne yace shi wannan umma ne qanata lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin haka yake ce mishi saboda girman sha'anin wato ilimin sa akwai magana take cewa wanda yafi kowa sanin halal da haram shine mu'adh bin jabal ya shahara wannan hadisi saboda haka babban malami ne ya rasu duka duka dubu bai wuce shekara 33 ba ya yi sha bakwai da manzo Allah sha bakwai bayan ba shi shikenan ya tashi da yan kai haka lokacin shekarun annabi Isa ya koma ga Allah amma tare da haka zaka ji manzo Allah shi kanshi yana mu'azu in yana tare da shi manzo Allah yana jinjina sha'anin sa sai ya tafiya za tafiya in ai tafiya sai ce ƙara kallon mu'azu ce ya mu'az inni la uhibbuk sai ya shuri kyale shi ya ƙara tafiya ya mu'az inni la uhibbuk saboda saboda girman sha'an mu'az ya da ilimi ilimin da Allah ta ya bashi to wannan sabu shi ma ya fita ba shi a madina a banda shi akwai sa'ad ibn abi waqas shi ma wannan bayan yana cikin wato al'ashara ne banda shi ma akwai bilal ibn rabah shi wannan mai kiran sallah mai kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda shi akwai khalid ibn walid banda shi akwai amr ibn al-as sahabbai da dama duka sun wasu kuma suka tashi mutuwa ba ba mutuwa suka yi a madina ba yanzu kan mu'ad da abu ubaida amir ibn jarrah sirra su ne a a sham lokacin da'una a mawasil har umar baya dinga yana ta kokarin kafin annobar da ta cin musu ko dai za ya musu wani wayo su dawo kamar abu ubaida amir bin jarrah umar yana ta mushi wani wayo wayo ne dawo ana kiran shi da ya gane cewa umar so yake dawo sai ina ba shi mu'adh ya rinka cewa to ai shi gashi ma kawai shi annoban yanzu ya zo gashi tunda wato shi na ganin shahada zai to kaga wannan abin da sa nake nake wannan maganan kaga sai tun a lokacin umar fa sahabbai sun fara bar madina da suka tashi mutuwa kuma abin suka suka suka su ba kuma duk kowane sahabi tashi da ilimin sa ya tafi sau da tun a lokacin za a yi samun wata sunan da ba wanda ya sani sai waɗannan sahabban a lokacin umar ɗin ma za a rasa kafa a wadina a rasa ba ya san wannan sunan tun da maza da ba wai kawai lokacin makaranta ce lokacin su faɗar suna ba mutumin da bacci suna ne a wajensa farkawarsa suna ce gyangidarsa suna ce tashin shi suna ce ya yake numfashi suna ne ya yake shan abin komi da komi ya yake tsayuwa duk suna ce ya za a ce wani mutum da ya sani ba zai yi ba dole sai da al'umma ce yake tarayya wajen sani wani abu har da zalika abdullahi idan masruf da muka faɗa din nan abdullahi idan masruf da inda je ku bai ƙara zama dawowa madina ba sai dai dawo aikin haji har ya rasu takin da biyu bayan hijira takin da biyu gab da sayyidina usman zai koma ga Allah a khalifatin usman bin affan saboda haka kusan manya-manya almajiya abdullahi idan masruf duk ba ma ɗan madina bane ɗan kufa ne za ka ji ana magana ne kawai su irin su masu ƙudin ajida ana magana su abu wa'i wanda muka faɗa yanzu ana magana su wannan su abu abdurrahman sulami zir ibn hubaysh wanda da yan kufa ne ana magana da aswad ibn yazid da sauran manya-manyan malamai na mutanen kufa irin su abu al-ahwas auf ibn nabla wannan duk malaman kufa ne kuma duk wani ilimi da shi abdullahi da masu shi kadai ka ita da na ilimi in ka kawai zai sani kenan mutanen kufa madina za su sani ne ba za su sani ba sai dai su ba sai dai randa in yazo ake haji ko wani abu a ci amfanin sa kakacin daga nan zai ƙara nuna maka yadda sahabbai suka zama a barbaje suke kenan wannan batun lokacin da karkata mana madina amma lokacin da shi ali bin abi talib ya koma da karkata ya zama kufa to ai a lokacin madina an ƙara wato mata kawara kwarai da gaske kusan shi ma da ya je kufa kaga ya ƙara ya da ilimi a kufa din zama ma yake saboda ya ga da yawan su ba su san neman ilimi ya ce ku zo nan ku zo nan ga ilimi ya zo muku aka samu manya-manya almaja abdullahi dan masu suka zo wajen suka saurari ilimi wasu daga ciki kuma yan shi'a su wasu ji ilimi a wajen suka nan suka haɗa ƙari shi yasa daga malamai ke cewa ba a karɓar hadisai da ake rahotowa daga alim da ɗalib in ba daga almaja abdullahi dan masu ba amma da kowa wasu suna ɗan ƙara ƙari suna mashi ƙarya irin su alharik al'awar da sauransu da sauransu kaga shi ba alim da ɗalib manya almajiransa suna kuma shi da yake ma daga cikin kulafa'ur rashiduna sannan kuma daga nan shi Ali bin Abdul ya aika Abdullahi dan Abbas ya aika shi Basra Abdullahi dan Abbas ya je Basra bayan gwamna kun koyar da su shi mai anan akwai manyan manyan wasu almajirai sai da suka da yan Basra ne asalin su kaman wato Salim ibn Abdul Ja'ad da yawa in an kana kace hadisi zaka ji an ce Salim ibn Abdul Ja'ad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai daga Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah wanda ga wanda yake yin Dr. Ahmad ko wanda za ka ana tsasa shari'a ne ko ne ne za ka an mushi wani wani wata take daga daga Sani ibn Abi Ja'al daga Abdullah ibn Abbas qala kawai sai sai faɗa maganar sa eh wannan to shine wannan almajirin sa dan basarin ne shi almajirin Abdullah ibn Abbas ne to kaga tun daga nan shi ma abun ya ƙara ya ƙara fazzama kuma duka waɗannan sahabbai kamar yadda muka ce idan suka je ba wai suna kin ya da ilimi ne ba komi aka tambaye suna faɗi duk abin suke da suna suna faɗi kuma idan sun haɗu suna ƙara tuna mu junansu ma wani lokaci wani sahabin ya manta wata ya manta ba me sunna din ya ma ba da wata fasahan ma ba ba ta daidai sunna ba wani sahabin ya dawo sai sai a tuna mashi ashe ba a Uzaifa ne ibn Yaman da shi da Abu Qurada al-Ansari eh daga cikin yayi limanci da yayi limanci ya manta ya hawo dan bisa sai ya janyo shi sai da ya janyo shi ya manta ma sun me suke sunna a wajen sai da ya ce karka ga na jawo ka saboda ba sunna bace ka ce ai sai da ka jawo na tuna so kaga shi ana mantawa kenan sahabin zai iya bada fatawa ma ya manta ba ba sunna bace a wani sahabin ya fadakar da shi cewa ai ba sunna din to shi ma wannan duk malamai suna suna faɗa haka to wannan kaga tun lokacin sun kula fa'ura shi kenan to daga nan kuma sai muawiya shi ya zo ya koma zama khalifa to ai baki ɗaya ta madina ta zama ma sai dai yara yara sahabbai ke zama a madina ba manya ba tun da a lokacin su muawiya ai manya sahabban sun fara koma ga Allah sai ƙananan ƙananan sahabbai irin su ibnu umar irin su aisha sai wanda Allah ta'ala ya musu tsawara irin su Anas irin su Abu Hurairah da sauransu da sauransu da Allah ta'ala duka ya musu ya musu tsawarai a in za ku tuna a hadi an mun wuce hadisi na Warrat Maula Mughira ibn Shu'ba yana ce a sahihaini wanda Muawiya ya aika zuwa ga Mughira ibn Shu'ba wai me sunna ne kan ga wanda ya idar da sallah me ya suna ne kan wanda idan da sallah sai shi wannan al-mughira bin shuba yake rubuto yake fada masa cewa manzo Allah ya kasance in ai da sallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir Allahumma la ma'ni'a la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal ladhi minka al-jad bayan an gama nan kuma shikenan sai ce kuma daga nan manzo Allah ya hada yanha an qila wa qal da sauransu da sauransu duk wannan sunan ma'awiya ne je aika aka fada mishi a rubuce shi ma sahabin ne kaga ashe wata sunan ana nema sai ajeje sahabbai a wasu garuruwan ba sannan ake samun ta wannan shi ba akwai wannan sannan daga nan lokacin Abdullahi bin Zubair shi komawa ya kace kuma kuma ya rayu a Makka Abdullahi bin Zubair ya rayu a Makka kuma ya ci gaba da koyar da sunna so daga wasu daga cikin abubuwa zaka ji ana rawaito daga Abdullahi dan Zubair zaka malamai na Makka suke koyito ba banda shi Abdullahi dan Abbas shi ma ya koma Makka da zama ya zauna manyan almajiransa galibi kusan a maka ya ba su ilimi shi ya sa malamai cewa ma wanda suka kowa sani ilimin tafsiri su ne mutanen maka ba mutanen madina ba ilimin tafsiri wanda suka kowa iya sanin wato iya tafsiri na qur'ani su ne almajiran dan abdullahi dan abbas suke maka irin su mujahid ibn jabir ibn tawus ibn kaysan ibn sa'ba ibn abi rabah irin su ikrima maula ibn abbas da sauransu da sauransu in ka cire waɗannan daga nan sai ka dan tsallako kaɗan sai amur bin dinar ya ga abdullahi dan abbas amma kuma ya daga cikin wato kayan kayan manyan ashabansa banda nan kuma akwai yusuf ibn mahak ko mahik shi ma alfarisi almaki shi ma yanzu almaja abdullahi dan abbas to kaga wannan shi ma su ma waɗannan duka suna nan banda kun ka dan wuce waɗannan kabakan almaja abdullahi dan abbas kai tsaye sai kuma abdul malik ibn abdul ibn jurayj wannan babban malami ne ya rasu 150 bayan jira ya ji malami shi ma daga baya abu abin abin ba kusan ba wanda ya kai shi a lokacin sanin aikin haji ba wanda ya kai shi a lokacin sa ana maganan akwai irin su manyan wasu tabi'ai irin sa'id ibn musayyib a bana cewa a cikin su babu wanda ya kai shi sanin aikin haji to kuma iya daga cikin manyan manyan malamai to banda shi kuma sai dalibin sa Abdul Malik ibn Jurayj ibn Abdul Aziz ibn Jurayj wannan tun malamai ne anan kuma kuma a shi al-Wazir Abdul dan Abbas akwai sa'id ibn Jubayr akwai sa'id ibn zubair a nan kufa a nan masar kuma ce akwai shi wannan malami na salim ibn abdul ja'ad al-basri kaga wannan muna maganan abdullahi dan abbas kenan a maka da ɗalibansa na maka yana da ɗalibai a kufa yana da ɗalibai a basara saboda shi ya zama wato shakudin wani al'umma malami na wani al'umma lokacinsa babu kamar sa saboda haka ɗalibansa suka yawa to banda shi kuma akwai Anas bin Malik Anas bin Malik shi kuma ya Basra a can ya a can ya ita karasa rayuwar shi kuma a can ya rasu ya dauki daga cikin mutanen Madina Muhammad ibn Sirin ya tafi shi shi ma Muhammad ibn Sirin a can ya cigaba da yada ilimin sa ba a Madina ba daga na kuma manyan manyan almajiran wato mutanen Basra kusan fiqh Anas bin Malik suka daga dauka irin Hassan al-Basri Hassan ibn Abi al-Hasan al-Basri irin su thabit al-bunani irin su qatada ibn da'amat as-sadusi irin su humayd ibn abi humayd al-tawil irin su abu ubayd sa'id ibn abi aruba daga cikin almajiran su al-hasan al-basri wannan duk dalibai ne da suka daukan kwashi ilimi na Anas bin Malik ya rasu 73 bayan hijira shekarar da za a fi Imam Malik a shekarar shi Anas bin Malik a ya rasu ya rasu Mu'ammar ibn Rashid al-Mali dan ne ya fara rayuwarsa a Basra kuma ya koma ya koma Yaman kaga shi ma Anas anan ina yin ilimin sa yana Basra to ana neman wata sunna da ta hanya Anas sai a shi sa Malik wani lokaci in zai yi in zai yi ruwaya wani yake yi ruwaya daga Ayyuba Sakhtiyani musamman wani lokaci in zai yi ruwaya daga isnadin mutanen Basra to yana ruwaya daga ayyuba sakhtiyani saboda shi ma ya samu wannan isnadin to kaga wannan yana da cewa ilimin ya baza ba to me yasa me ya abin mamaki za a kawo wata sunna a ce dan Madina ba santa ba babu wani abin mamaki wannan abu ne wanda yake a hankalci zai yi kuma a waki ma na gaskata haka sannan mutane a nan masar ma a nan masar sahabbai sun ta zuwa wanda ya fara zuwa masar shine amr ibn al-as shi ya fara zuwa masar lokacin umar dan khattab sai da ita lallashi samana ya umar na cewa shi bai da a tsallako ba dan daga sham ne tsallako an yi an ta tafi wajen filistin da sauransu da yana sai tsallako umar ya bashi dama to da ya ci gaba lallashi shi da umar ya bashi dama aka bi aka sami masa aka buɗe ta dan shi ya fara kawo musulunci afirka kafin daga baya uku ba ibn nafi ya ci gaba musa ibn musa da ci gaba har musa ibn musa ake cewa ya zo dan kusan makwabtanmu na haka ya zo nan hawar makwabta har wajen wato bari-bari da sauransu wasu malamai suna cewa ya zo wurin musa ibn musai to kaga abu da asa sahabi ne kuma akwai ɗansa abdullahi ibn amr ibn al-as banda shi kuma akwai sauran sahabai da yawa masu jihadi wanda kuma dan masu jihadin nan kar kuma ta fa tsakanin su da sauran khalifofi da kuma sauran sahabai akwai wato wasiƙu iri-iri za su ce mun ga kaza to me hukuncin kaza sai a gaya musu kai kuma da kake madina kai ba tafiya kake ba galibin sunan da suke da alaka da matafiya to ya za a yi madina ba ya sani sosai sai ya yi da gaske galibi ai sai naka je wajen masu jihadi ko wanda su kuma suke da wato sahabbai wanda suka zo musu suka zauna a wajen a ce wannan sunna ta kaza ce wannan sunna ta kaza ce sannan aka sannan za a za a san wato sunna din a haka saboda haka a nan abin da muke faɗan muka kawo nan shimfiɗa in an zo da wata suna ba magana ce za a ce wai me yasa wani wani bai sani mutanen Madina ce duk sahabban a na sahabbai su waye sahabban a Madina lokaci ba su da yawa tabbas wanda suka yi saura a Madina suka suke je Madina suna zama kuma su fi yawa duk da haka amma kuma ko a haka muka bari za ka fahimci cewa ai sahabban sun bar musu irin su Abu Dhar al-Ghifari a Ramza ya rasu Bilal ba Madina shi ba ya rasu ba duk wannan sahabbai ba Madina suka rasu ba sun bar musu kusan wasu daga cikin malamai suna faɗan cewa daga cikin wannan wanda suka je badar yakin badar an ce kusan more than one third ɗinsu ba ba manzili suka rasu ba wasu na cewa ma rabi to ba dai suna sabi gudan awon nan akwai wani sabi gudan da ba su ba babu babu sana kan ana maganan abu tabbas a wato wannan a madina an dinga samun sahabbai da suka ringa yada addini sun da wuri tun da wuri musamman an sarawa suka fara yada addini a madina an tsara mutanen madina ba wai su su abubakar ba an tsara ƙarƙashin zaid ibn thabit ka zaid ibn thabit hatta wasu daga cikin ilmuka na abdullahi dan abbas a wajen shi zaid ibn thabit babban sahabi ne da ruwayan sa ba ba su da yawa amma dai kusan ruwayoyi na su ne dai wannan kan kan sahabban suke bamu zaid ibn thabit malami ne babba to banda wannan ko sai kan kan sahabbai irin sa'id umar ibn umar kusan a madina ya ci gaba da rayuwar shi kuma ya ci gaba da bada fatawa banda shi akwai aisha banda shi akwai abu huraira banda shi akwai sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi wanda wasu malamai ke cewa shi ne karshen wanda su yarasu a madina 94 bayan hijira ko abin da ya kama da wannan ya ko 92 a 90 da wani da wani abu dai haka ya kuma ga Allah shi wannan sahabi ya rasu shi an ce shi ne karshen wanda ya rasu a madina to kaga wannan ana magana cewa sahabban da suka rasu ne a madina kuma dukkanin sahabbai ne ba manya ba wasu lokacin manyan duk sun bar madina to in an zo za a yi magana za ka ga za a yi magana sunna wancan sunna ta wancan garin wancan sunna ta wancan garin sai a hada wanda kuma wannan shi ne abin da baka baka suka yi ba su tsaya suka ce wai a wani madina ita ce kawai sunna bari inda ta karkace ta sunnan da ta karkace ta koma wurin ta ba wanda ya faɗi wannan magana illa iyaka dai akwai wasu daga cikin abubuwa itibarat wasu la'akarori da da wasu daga cikin malamai ke yi musamman malaman madina su malik bin anas wasu da aka yi da suke amma ba a matsayin doka ba ba ba zai musu ita madina take sunnan ba inda wasu ke faɗi ba su faɗa ai madina take sunna sunna ita ce kawai akin da ake a madina da yawa yanzu wasu suna kokarin su su zama da wannan ya zama shine wato sunna madina ma tafi tafi sunna sunnan manzon Allah ko da sunnan ta inganta abinda madina suke akai kawai shikenan ya zama sunna dole ya aiki da shi to idan muka ce za mu yi haka kusan kaga kamar duk mun kai waɗannan manya-manyan malamai a adalai da suke rubuto mana abubuwa daga wasu sahabbai da su rayu a sarai a Madina bake ai ka kaman ka kai ta suke nan ka ce ƙarya suke yi ko kuma su sahabban akalla su zaka ce musu ba gaskiya suke faɗa ba kaga wannan ko ba mu ba mu faɗa haka to wannan kusa shine samari din abubuwan da ya faru lokacin sahabbai ba sahabbai sun ba bazu ba su tabbata waje daya ba na a Madina dai sun fi yawa kuma kasancewar Madina waje ne da take hada wato aikin haji sahabai duk bayan wani lokaci suna zuwa su yi aikin haji kuma idan aka zauna ana muzakara na ilimi to kuma jin dakare mu je ta zama nan ta fi yada ilimi din sosai abujan amanta to amma tun daga lokacin tabi'ai lokacin sa'id ibn musayyib aka fara samun wato sabani tsakanin tabi'ai wani zai ce ya san wannan sunnan wani ce bai san wannan sunnan ba tun daga lokacin su aka fara samun wannan wasu abubuwan wasu sunnoni za ga wani sahabin ya sani wani tabi'in ya sani wani tabi'in bai sani ba misali akan haka kaman kaga mu a malikiya malik yana cewa shi ba a yin shi bai taso ya ga a madina ana karanta fata za a sanar jana'iza haka ya faɗa a cikin mudawa ce laisa bi ma'amulin bihi ce ba a aiki da shi a madina to kaga wani sai in ya dauki wannan magana ta malik sai tsammana wani ijma'in malamin madina yake magana ba kuma ijma'i yake magana ba saboda idan ka koma a za ka samu wasu daga cikin sahabbai mutanen madina da kuma tabi'ai mutanen madina tun lokacin sa'id ibn musayyib akwai wannan fatawa din so da shi da yake magana cewa yana magana galibin ne wanda zai gani taso ya gani watakila manzo Allah ya bar su akan cewa babu libi zaka iya yin wato addu'a kawai a sallar jana'iza ba sai kai sallar fatiha ba amma in baka ba an ruwaito daga wasu daga cikin sahabbai Muhammad bin Muslima al-Ansari wannan babban sahabi ne kusan duka al-mashahid ya shaida ta da manzo Allah sannan kuma ana ruwaitowa daga Bahaka ibn Qais al-Fihri sahabi ne shi ba ana ruwaitowa daga Abu Umama Abu Umama da yana daga cikin tabi'ai shine yake ga Musayyib ibn Musayyib yake gaya mushi cewa ga sunna fa kanka kaza kaza kaza kaza sai ibn sai sai tsare ya kura mushi ido yace to ai wannan abu ya fi karfin sa kuma to sunna ce kuma daga mutanen Madina ko sun musanta ba a lokacin ibn shahab azuhuri kuma sai zabu su kenan kaga tun a lokacin su aka fara samun wannan sabani wani lokacin sabanin ma a gari daya a samu sun sabani an gari daya ne amma saboda wani ya san wata sunna da wani bai sani ba sai a sabani haka zalika wato a zuhuri wani lokaci musamman shi a lokacinsa wannan malamin imam malik sai ka same shi magana guda uku in je alad bin sa'ad da yake imam malik raddi yace ai kai ka sani cewa ibnu shar'a zuhuri muka same shi magana guda uku kan masala daya kuma da suna san karo da juna saboda fafadan ilimin sa yayi yawo ta yawo shi ya dinga zuwa sham da ina da ina da yana hada hadisai saboda haka in ka kawo fatawa daya sai ce to ai akwai wasu hadisan kuma wannan allad bin sa'ad ne wato allad bin sa'ad akwai wata matsala da ta haɗa tsakanin shi da malik malik ya rusa mashi wasiƙa shi yana masar kusan laid bin sa'ad kusan zuban malik ne tare suka nemi ilimin su a madina to sai yake ce mashi sai labari ishir da malik cewa laid bin sa'ad ya canza wasu fitowoyi da da can yana yi tare da mutanen madina sai ma malik cewa to ka fasan cewa a wannan madina nan ne gidan sunna take su suka fi hadisai ya kamata ka kula da wannan ka kula da kai abun koyi ne a kasarka a garinka to shine sai lalmi sa'ad ke ga mishi to ai kai kana maganar sunnan da ya zama an tabbatar kenan amma sunnan nawa ne kuma mun kai kai da ni da kai mun san cewa an saba ibn shahab mun sha zuwa wajen shi sa'id ibn musayyib mun sha zuwa buji mun sha jin malamu suna fadan sunoyi da yawa da shi da yan uwansa tabi'an suka saba kai kuma wanda ni da kai mun sha zuwa wurin ibn shahab az-zuhri madina da magana guda uku duk suna san karo da juna saboda sahabbai sun barbaru haka ya gaya mishi wannan magana ce ta imam malik zamu zo mu kara karanta magana sa insha Allah ta'ala ah banda kuma sai ibn sha'a zuhuri ana samun rabi'a ibn abi abdurrahman ibn abi abdurrahman ar-ra'i ar-ra'i abin sa kike ce ar-ra'i saboda ya da dan karkace karkata karkatan ma dabi'a na mutanen kufa yana dan kawo ra'ayoyuka kan wasu abubuwa fatawoyin sa haka har imam malik almajiransa su allad bin sa'ad suka kushe masa akan wannan abubuwan da yake yi akwai yahya bin sa'id al-ansari daga cikin malamai imam malik da sauran manya-manyan malamai wanda suke imam malik shi da kanshi ya ga lokacin da suke sassabawa tsakaninsu shi ma ya gani kuma shi imam malik din tsakanin shi da sauran malaman zamanin sa yan madina sun sassaba abu da yawa akwai muhammad ibn abi david ya dan gidan malik kadan amma kuma wato kusan ka iya cewa tsarikun juna ne to amma sun sa abu malik a kusan tawayi da yawa akwai abin da ya da su ma rigima ta da su har magana ta yi ma su banda wannan akwai muhammad ibn ishaq sahibul asirul magazi ya kirkira malik kadan amma kuma sun saba da malik wasu abubuwa shi ba har akwai tsama ta shiga tsakani so da kada wannan dole akwai wannan shi kashi malikun ba wai shi kadai ne aka sallama mushi ba abu dina ba na'am shi dai daga baya a lokacin sa saboda kusan malamansa tun da suka koma ga Allah to babu wanda kuma sai ba zama abu da irinsa kuma fatawa su shi ya fi zama ya dinga dace ce ma fatawa waɗannan kaga su ibn isa sun fita su sufyan ibn uyayna sun fita daga hijaz din baki da sai ka maliku shine ya zauna kuma shi cigaba da bata fatawa wannan ruwaya wannan magana ta tsakanin maliku da nabi bin sa'ad in an duba akwai al-ma'rifa na al-fasawi da shida wato al'ilan da ibn ma'in suna rubutuwa daga yahya ibn bakai da kuma abdullahi ibn salih ana rubuta wannan takarda daga daga daga malik bin anas da kuma malik bin sa'ad wannan takarda ne akan amalu ahli madina kan waye mai aikin mutanen madina waye yaya me wato hujjan aikin mutanen madina shin zan gabatar da aikin mutanen madina akan hadisi ko kuwa zan gabatar da aikin mutanen madina akan hadisi ba to shi imam malik kamar da na ga muku ya ji akwai wasu fitoyi da ya gina akan a aikin mutanen madina wasu daga malamai kuma suka mishi wato inkari to shine sai alhaji sa'ad yake gaya mishi daga cikin abin da yake gaya mishi ne zan kanta mana yace ikhtalafa tabi'un fi ashiya'a ba'da ashabi rasulillah yace kai ka sani imam malik cewa sahabbai tabi'ai sun sun sabani bayan sahabban manzo sun koma ga Allah daga cikin akwai sa'id ibn al-musayyib wannan shi sayyidu tabi'ina a tabi'i babu kaman sa kwata kwata babu kaman sa a cikin tabi'ai wanda suke dan kusa da shi shine hasan al-basri yace sai ibn musayyib wani uku da kuma tsarekunsa sun yi sabani a shaddal khilaf sabani mai yawa to me yasa suka sabani ai sabani suka yi saboda kowa ya samu wata sunna ce da wani dan wasu bai samu ba sun makhtalafa alladhina kanu ba'dahu ce wato kuma wanda suka zo bayan ba su ba su su malik ba su riwaya daga sai ibn musayyib ba da tsarekunsa su sun musu nisa to shine yake cewa to sun makhtalafa alladhina kanu ba'dahu sannan wanda suka zo bayan waɗannan waɗannan tabi'ai sun yi sabani hadarna ku bil madina ni da kai duka mun a gaban idan mu aka yi wannan yake ga mishi a gaban idan mu hadarna ku bil madina mun halarta wannan sabani nasu a madina wa gairi hada kuma wani madina wa ra'aytahu yawm madina kuma kai ma ka gansa a wannan lokaci din fil fukiya sun sa fitawa daga ci akwai ibn shahab az-zuhri wa rabi'a ibn abi abdurrahman ar-ra'i rahmatullahi alayhi ma yake musu addu'a fa kana min khilafi rabi'a tajawaza Allahu anhu li ba'd ma madha yace ai akwai abubuwan da rabi'a kai malamin ka malamin mu duka ya rika sassabawa ya saban mafitoyi da suka gabata na sunna wa hadartu wa sami'tu qawlaka fihi kuma a gaba na kai wasu maganganu na kushe masa kai maliku kai kushe masa kuma na ji maganganu wasu daga cikin maganganun ka da kake faɗa kan malamin ka rabi'a saboda ya sa'a sunna kaga tun daga na ai sabani kenan to tun a lokacin ka an fara sabani idan me zaka dan ne na canza fatawata kace kaga wannan shine in babu abu kenan to kuma wanda wannan yake ce mashi kuma ibn shabi yana da wasu bangaru wani lokaci guda uku abin da ya kama da wannan risala ce mai dan tsawo za ta kai shafi ɗaya da yanka haka maliku ya yi mashi shi ma ya masa raddi kuma da yawa malamai sa cewa laifin sa da ya fi shi ba gaskiya a saboda maliku ya shiga da wasu abubuwa da a na'am abin da amalu ahalin madina akwai lokacin da yake zama hujja amma maliku ya shiga da wasu abubuwa da ba amalu ahalin madina ne ba hujja ne ba kawai wasu abubuwa ne da aka yi da shi shi ra'ayinsa wasu daga cikin malamai kuma suka saba mushi akan wannan fatawa din saboda haka kaka anan idan har maliku malamansa ibnu shahab az-zuhri ibnu shahab az-zuhri in aka sa malik a cikin shi ina tabbatar muku malik zai nitse wallahi zai nitse ibnu shahab az-zuhri faffadan ilimin sa me yasa za ku gani dan ƙwaraitar sai sun fara amuwa da shi a zuhurin saboda a cikin tabi'ai ya fi kowa da hadisai wanda kawai zai iya kusa da ibnu shahab az-zuhri kuma ya cika kankan shine kata da ibnu da'awat as-sanusi amma ibn shahab az-zuhri dace maka in aka sa malim malim tsayawa zai ya daga cikin malaman imam malik ya daga ya daga cikin wanda babu kamar sa gaskiya to kaga amma ibn shahab az-zuhri ya ya kazo da sabani arabi'a bin abi abdurrahman ra'i ya kazo da sabani wannan din malaman maliku ne to inda har a lokacin maliku shi tunda tun yana dalibin sa ana samu su awwal aka saba a madinan kuma to dan lokacin sa an sa abin shi wani babu abu lafiya ba wani abu da an kawo wata sunna kace malik bai santa ba kace wai ya aka bai santa ba ya aka mutanen madina bai santa ba ya aka shi maliku yana ganin wannan hadisi ya tsallake ta a kawai dalilin cikin dalilai sai ka je ka bincika bai sani bane ne je ka bincika ya sani amma yayi wa hadisin wani tawili ne da malamai ba su ka tawilin ba je ka bincika hadisin ya zo masa ne ta hanya da ba ingantacce ba shi a wurinsa sai ka bincika wannan shine ya kamata amma ka taba ka ce wai ayyukan da bai san wannan sunnan ba shikenan a wato ba za a yi aiki da shi ba daga cikin sunnoni da wani lokaci zai iya kubuce mutanen madina shi ne kamar da na faɗa a saba sunoni da mujahidai kawai suka kaɗaita da shi idan ka je wani gari gari na ajani gari na wanda suke na baƙi ne wanda ba musulmi bane watakila ko kuma a lokacin musulmi su bai kwari ba in ka je wajen su akwai wasu abubuwa watakila khalifu ya su rubuto maka na sunnoni wanda shi wanda yake can garin bai sani ba saboda shi ba irin wannan yanayin ya shiga ba saboda haka kaga za a iya samu wato a saba da maliku akan wannan maliku shi kuma sai ce zai bada fatawa da abin da ya taso ga mutanen garin su na yi su kuma suna wasu mutanen suna da wasu wata sunna din kaga Allah kalli da zaka ce mutanen madina suna aiki da sunna ne su ma sai a ce duka ya halatta kenan haka kamata ce duka ya halatta na maliku ya halatta na wa'ansu su ma ya halatta su ma sunna ce amma ba ce kawai na malikun su ne kawai za a aiki da shi ba ragowar kuma sai dai a kai shi kwanda shara idan aka yi haka wato kabar kana cewa waɗannan sahabbai da suka bada wannan waɗannan wato hadisai kaga dai sun yi ƙarya kenan ko kuma wanda ke suke rawaitowa daga su din su ma makarita ne to wannan kuma kaga ai babu hankali a ciki kawai sai kai sauran mutane duka a wanda da an riga an tabbatar kuma malamai ne su ma ba zai yi ba sannan akwai abin da wani lokaci ake aka yi tawahumi aka ga kamar wato naqlul kafa an kafa ne sai aka kamar wato wato wani abu ne da kusa kamar ijma'i na mutanen Madina ko kuma sunna ce mutanen Madina suke yi amma sai an ji ayyuka sai aka shi ba sunna bace fatawa ce fatawa ce na ɗaya daga cikin malaman mutanen Madina amma sai ta shahara wanda kuma ana samun haka in za ku tuna ai lokacin da muke magana akan witiri ai mun yi magana akan naqdul witr warware witiri muka ce fatawan Uthman bin Affan da Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar shine halaccin naqdul witr shi ne har daga bayan masruq ibn al-ajda yake tambaye shi wai wannan sunnan sunna ce wannan maganar da ka sunna ce ko ra'ayi ne yace ra'ayi ne to wannan irin wannan magana in ta shahara a Madina kaga wannan ba shi in ko da Maliku ya ce wannan shine aikin da ka so daga ana yi tunda shi da ba dan bayani shi da yi 79 ya rasu 93 aka haife shi in ya ce wannan shine abin da ka so daga ana yi sai a ce ai ba sunna ba to wannan kawai aikin wasu ka dauka fatawa wanne kawai ka dauka kaga fatawa kuma tabbatawa ba fatawa ba inda za ta ta fatawan wani akwai abin da kuma yake zama naqlul kafa an kafa ne kamar wasu abubuwa da za a gani kusan tun daga sahabbai lokacin sahabbai mutanen mu su yi aiki akan wannan kamar mujnabi na manzon Allah mujnabi na manzon Allah tun lokacin manzon Allah mutanen mu sun fi kowa sanin wannan tun mutanen tun lokacin manzon Allah mutanen mu sun fi kowa sanin saboda haka hata Abu Yusuf al-Qadi da dace ya saba ma mutanen madina wajen mujinabin mazan Allah din da wasu abubuwa irin wannan wasu abubuwa na awo da ya zo sai malik ce to zo mu je sai karamin yaro bayan na mushi zai iya sanin wannan wanda cewa sunna ce sai kawai aka tambaye kawai wani kowaye ma aka magana in an gada ma tambaya a madina ya san wannan sunna din sai daga baya sai ke cewa eh lalle yanzu na yadda kuma shi ma abu hanifa da yana raye zai ce zama ta wannan kaga wannan shi ake kira naqlul kafa anil kafa wani abu da zai ga gani kawai wato ba kusan haka yake to amma shi ma na sai an yi kokari tukuna an tabbatar cewa haka din ne ba cikin wa wani fatawa ce ba ko ta sunna ce da wato aka samu mutane wajen suna yi kuma suna yin sunna ta saba mata amma kuma ba suna mutanawi'a ba suna ta tabad ba da kishin ta juna ba saboda haka wani lokaci ana iya samun kaga malik ya bada wani fatawa ta fatawa fatawa wanda zai ce mata zai ce maka mutanen madina suna kaza amma in ka je kai bace zai ga mutanen madina ba kowa bane ba an saba ko kuma akalla ka ce akwai wata suna in banda wannan suna din sai dai ayi sunan biyu ko uku ko hudu kamar kai ne ka je ka rawaito sunan abin da ake faɗa a ruku'i wani kuma can dan kuka je rawaito ta sunan kuma daban to sai ka ce kowa samu sabani abin da ake magana ga yau kai wancan ko kuma kai wannan kawai shikenan magana ya kare a sanan wani lokaci imam malik yakan sami ya zama sunna din ya santa ya zama sunnan da gaskiya san cewa akwai wancan sunna akwai wannan sunna din amma shi sai ya zaɓa wanda ya fi ƙarfi a madina ya ba da fatawa da ita wannan shi al'aklu bil aqwa sai yake ganin aikin mutanen madina ya fi ƙarfi akan aikin ba wani yana cewa wadancan wasu ƙarya suke yi ba domin idan na ce idan yake ya zaɓa ɗaya daga cikin fasahohin guda biyu ai baya lazim da cewa kuma yana ƙarya da wadancan kuma dan la yazamu butlana qawl al-akhar cewa idan wancan da ya faɗa wata fatawa sabanin wannan dan kai malik ya zaɓa ɗaya daga cikin shine hada aqwa wa huwa al-ma'mul bihi fil madina ba nuna cewa kuma shi wannan aiki nasa shine abin da za a ci ta yi kuma kuma ya fi wancan ko kuma wancan din batacce ne babu shi a sunna ko kuma yanzu a ya ya ba da mutawalli saboda shi ya fi shahara a madina kaga to kuma yin aiki da abin da ya fi shahara ba nuna kuma batancin aiki da abin da bai shahara ba shi ba wannan magana ce ta wanda da yawa malamai sun riga sun yi shi shi yasa malamai ke cewa malik yake yadda lokacin da ya mutu muwatsansa abu ja'far al-masud ya ce to ka bari in kai wannan littafi na kai ko ina in ce kar wanda ya tsallake shi ma bari ce a kar ai haka wannan ruwaya yana cikin wato ibn abqan ibn sa'ad ina rutuwa daga al-waqidi yake cewa ya ce imam malik yana cewa yana ba shi labari wannan cewa abu ja'far al-masud ya zo wajen shi sai ya kira shi da ya kira shi yake cewa to wannan littafi naka ka bari in bari a yada shi ko ina ya zama duk sauran tafin ce ajin tunda dai asalin ilimi na madina to ga abin da imam maliki faɗa ki cewa ya abiyal mu'min ya kai abiyal mu'minina la taf'al hadha karka haka fa inna an-nasa qad sabaqa ilayhim wa amilu bihi wa dalu bihi min ikhtilafi ashabi rasulillahi wa ghayrihim saboda sahabban manzon Allah wato mutane abin da ya riga ya zuwa a wajen su shine wato aikace aikacen sahabbai kuma sun yi aiki da aikace aikacen sahabbai din kuma sun saba da su sahabbai din min ikhtilafi ashabi rasulillahi wa ghayrihim sahabban manzon Allah sun saba kuma albasu ma sun saba wa inna raddahum amma i'taqaduhu shadid kuma ka ce za ka cire su daga wannan fatawa da suke a kan sahabbai ɗin nan da suka ba su abu ne mai tsari a wajensu fada'in nasa ka bar mutane wa ma alaihim da abin da suke a kai na fatawoyin sahabbai wa mahtara kullu baladin minhum li anfusihim da abin da kowane gari ya zaɓa na fatawan malaman garinsu sahabbai ɗin nan kaga wannan shi abin da malik ya faɗa kamar anan yana faɗin yana ganin wato waɗannan fatawoyi wani lokaci an kiyaye wato bambancin gari kuma ana samun haka kaga fatawa da ta dace mu a nan afirka ba ta dace a can gabashin duniya ba saboda yanayin bambancin gari ya sa dole wata fatawa ta canza to imam malik shi yana ganin ana iya samun wani dan haka bai kamata a hukuntar da wannan tabi nashi mu ba aka sauran ta tafi ba haka ya faɗa kaga wannan yana nuna maka cewa wato sabai sun yadu lokacin lokacin to wannan kaga yana nuna maka cewa wato sabai sun yi gasin yadu kowane ko duk sabai sun tashi kuma da ilimin suke tafiya ana iya samun sunna a kufa da ba a same ta a madina ba lokacin maliku ana iya samun wani wani abu ne mai sauki maliku ba sahabi ne ba ba tabi'i bane atba'u tabi'i ne sadaka ana iya samun sunna shi da bai santa ba musamman ma shi da bai yawo ba ana iya samun sunna bai santa ba shi shi sa wasu lokacin malamai kamar na faɗa muku wato akwai abu da yana da mafaridul amsar mafaridul amsar ya rubuta su kan kowane birni akwai wata sunna da su suka kaɗaita da wannan sunnan ba in kana bukata sai ka je garin su ka koya saboda sahabi wani shi koyi da wannan sunna din banda wannan kuma sai azhabi suna da wato al-amsar da wato al-aka kamar da na faɗa kowace gari a garin da ake samun hadisai na manzon Allah aka faɗa kuma sahabban duka sun riga sun sun wannan shi malik haka yana madina ba lalle ya san kowace sunna ba ba kuma lalle ya san musamman sunnan da wanda su na mujahidai ba shi yasa ake ruwatowa su da tauri yana cewa ma malik ai malik ba hafiz bane subhanahu tauri ke cewa malik ba ba hadisi bane ai shi hadisi ma bai ba wai komai da komai sani subhanahu tauri sa'an sa ne ya ya isa ga ya mushi wannan magana kuma shi ya fi shi yawo ya tara hadisai shi ba shi Allah ya jarfe shi da tara hadisai saboda haka ya isa in hadisan shi in ka kwatanta tare na malik malik zai shi kanya na malik baki daya da shi da irin sa irin su shu'ba ibn al-hajjaj irin su sufyan ibn uyayna sun tara hadisin da tabbas malik bai tara su ba tun lokacin malik da raye aka ce ga kanin kace su bai ido yana ba da hadisin da kai baka ji su ba kai baka san su ba sai yake cewa to an ga muku duk abin da nake ma faɗi ni amma ya tare da haka dai albajirin su a shafi'i yace yace na samu wasu gwamman hadisai da na hadithul ahkam galibin hadisan hadithul ahkam malik yana da su sai wasu gwamman hadisai da ban samu a wajensa ba amma guda hudu ne kacal ban samu ba a wajen su fiye da bin rubaina wani yana maka sai ibn uyayna wato ba karamin tara hadisi ya yayi yawo shi to wannan banda kuma akwai sufyan al-thawri wai shu'ba ibn al-hajjaj su wannan ake suke da masu yawo wanda tara hadisai saboda sun fi maliku sanin wato hadisai da yawa ko sun fi sanin wato inda aka yi inda aka kuskure sun fi sanin wannan sun fi sanin wannan wannan maganar wannan daidai ne wannan ba daidai bane saboda su sun yawo hadisai ne guda ɗaya sai su bi mutane guda 20 duk wanda ya kuskure sun sani kuwa shuba ibn hajjaj da suhail ibn uyayna kamar yadda shi shi wato malik shi kuma yafi yafi kowa sanin wato hadisai na mutanen madina yafi kowa kuma sanin wato kuskure da daidai na malaman madina amma dai ana maganar yawon tarin hadisai wadanda sun fi shi yawan tarin yawan hadisai sunna dai a rubuta sun fi shi sani kamar yadda kuma shi ya fi sanin sunna a aikace wannan shine abin da abin da malamai ke faɗa saboda haka abin da ya sa na muka ɗan ja numfashi a wurin nan saboda abinda banganu suka yawa ko muke yau tattawa da yan uwa na kuma tabbatar shi ma bayan mun gama wannan mun ka shiga kawo waɗannan hadisai na zawalin nan kafin zawalin nan wanda ta kawo wasu tambayoyi amma ya tabbatar wannan kawai shimfiɗa da aka yi zai sa ka fahimci me yasa aka samu sabani me yasa kuma za a ce wannan sunna din malu bai dauki ta ba amma sun ta tabbata wannan ba wani dalili bane kawai shine illa iyaka abinda muka na faɗa cewa ba abin mamaki bane a samu wata sunan da mutanen Madina ba san ta ba ba fa abin mamaki bane wannan abu ne wanda yake yake da sauki kuma maliku zai iya zama hadisin ya je bai san bai san hadisin ba ko kuma ya zama ya san hadisin wanda wannan shi ya bi wato karfi in ka dubo ba za ga alama ya san hadisin amma ba ana kana cikin wannan kitabul qutus salah ya zo yana magana qutus lokutan sallar juma'a bayan nan kuma sai ya je can ya ƙara yin magana a babin juma'a ma baki da la in ka duba hadisi za ka gani sari'in shi alama ya san da hadisan nan ya san su illa iyaka dai ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ko dai shi hadisan yana ganin kamar bustukan sharri ingancin sa ba shi kuma ya tsanani maliku yana tsanani ko kuma yana ganin cewa hadisan ko da sun tabbata yana musu tawilai tawilai wanda kuma wannan tawil babu tawili yana da faɗi zai ganin zai riga ganin kamar wasu wasu dalilai da suka kawo na lokacin wataƙila amma shi ne ba da fatawan abin da ya fi ƙarfi ya fi yawa ya fi shahara shi ya fi fushe shi kuma dan ya ba da fatawan abin da ya fi shahara ya fi ƙarfi wanda ba zai sa kuma a ce fushi kuma wata wanda bai shahara ba ba ba sunna bane wannan bai zama bai zama dalili ba kamar yadda wasu daga cikin malamai almajiransa almajiran imam malik suka ta kokarin nuna cewa ai wannan sunna din bai kamata a aiki da suna mata tawili tawili wanda ke mai sanyi wanda ke tawili ne bai da wani kasashi ibn abdul bar annamari duk da wato girman sha'anin sa ilimi amma cikin ikon Allah kawai alshin al-istighfar sai ya riga dauka wadannan hadisai ya kuma san su fa ya karanta har ma da isnadi yake rawaito hadisan shi ba amma kawai sai ya riga musu tawil tawilai yace ai kaza kaza kaza ai duk wasu wadannan hadisai muhtamila ne wato za su dauka fuskoki ba sarihai ba sarihai bane to mu za mu fara hadisan da suke muhtamilan da yake faɗa kuma idan muka kawo gaba kuma za mu kawo hadisan da suke sarihai wanda shi yana ganin kamar hadisan su inganta ba amma dai a bincike na ilimi yana nuna cewa wannan hadisan ya inganta shi imam malik ga wanda yake yawan bibiyan fatoyinsa zai ga idan ana da fatawa guda biyu musamman ɗaya a madina ya fi shahara ɗaya kuma ba a madina ba to shi sai ba da fatawan guda ɗayan ɗayan sai shi kyale shi kaga anan ba ba yana musu wancan bai inganta bane ba ba kuma yana cewa wannan batacce ne kai amfani da shi ba kamar da wasu malikiya su yi kokarin cewa ai maliku ya ce wannan hadisin batacce ne hadisin Abdullahi bin Sidan da sauransu na cewa ana yin sallah juma'a da hantsi sai suka cewa ai ya ce wannan batacce ne shi bai faɗa ka ba shi dai yana gaya maka cewa dai aikin da ya fi shahara ya fi ya fi rinjaye kuma ya fi gani a Madina shine wancan din to wannan shine kawai abin da zaka zaka gane amma ba yana ce maka wannan hadisin babu su baki ɗaya ba to shi kuma sauran wasu daga cikin malamai su abin da suke yi irin su Imam Shafi'i su aljam'u suke yi tara hadisai suke su ba suna cewa wani hadisai da wannan ya zo wannan ya zo ɗayan kuma ya fi ƙarfi a ajin mara ƙarfin ba kamar da ba maliki yi ba su abin da suke sai a yi jam'u to kuma wannan aljamu aula min at-tarjih in ji malamai hadisai guda biyu sun zo duka sun inganta ka tara su a waje guda kai aiki da su duka a ce wannan a wuri kaza zaka yi shi wannan a wuri kaza zaka yi shi ko wannan shine ya zama mustahabi wannan kuma lokaci ka yi shi din kai ba ka iya babu laifi wannan shi yafi inganci aljamu aula min tarjih inji malamai shi za malamai ke cewa ba ba a cewa za a tarjihi ko a yi da'awan wannan hadisi an share shi mutukar za a iya jami za a iya tara kan hadisan a hada su waje guda saboda haka wannan shine wato to wannan shine wato dan na yi ta kokarin in sauri zo da mu shiga cikin hadisi ko da hadisi ɗaya ne fara amma dai wataƙila Allah ta'ala ba zai bai nufa za mu haka din ba sai dai wani sati mai zuwa amma dai a takaice dai wannan shine abin da muka so mu faɗa kan wato wannan ire-iren waɗannan hadisai da ake samu muke samu kanmu a ciki a ce me yasa maliku bai amfani da shi ba me yasa malikiya ba su amfani da shi me yasa mutanen madina ba su yi amfani da shi ba ya za a yi mutanen madina sai ban maliku da'a kawai haka kawai bayan baya ya sa masu na kuru-kuru to wannan kawai ɗaya daga cikin dalilan ne da muka faɗa maka ko dai maliku ya ce sunan bai santa ba ko mutanen madina su ba mu san sunan ba wasu masu gari suka san wannan sunna din ko kuma maliku yana tawilin da ke ma hadisin ko kuma maliku yana ganin hadisin wato mansuhi ne ko yana tawilin sa ko ya abu makamcin wannan abubuwa ne da yawa ne da malamai ke faɗa ko kuma yana da uzurin sa ko yana da uzurin sa da uzuri daga cikin uzurai da malamai ke faɗi ko wani malami in ka ga ya sa amma sunna ɗaya daga cikin dalilai da Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin Raf'ul Malam an al-a'immat al-a'la saboda haka wannan shine wato matashi da muka yi insha Allah in dai babu wani tambaya suna kan sai mu 哦，下一个。
ko ce da a cikin cikin shi ne mara da aka yi musulmi afirka wanda ne ne wanda su ne da najeriya da zama su mabiya ƙarfafin mazhabar malikiya eh so almajiran malikun ne almajiran malikun ne ai maliku bayan ba mutanen mulki ne kawai suka je suka ji ilimin sa ba akwai mutane da yan afirka afirka musamman yan masar irin su dan kasimun nan ai duk yan masar ne to da suka je suka gama je su ya haya ibn bukair ai sun je takana suka tashi daga nan masar suka tafi asad bin furat ba ma da masjid dan kaisha wannan afirka ana ya tashi da ya je wajen sa suka ji katu da suka ji katu kuma suka dawo wasu kuma suka tsallaka suka shiga andalus wasu kuma suka tsaya a afirka suka shiga da ilimi ana sai mata bata yi wannan shi ne kawai dalili shi yasa da imamu shafi'i ya je masar suka rika samun tsirkaniya da malikawancan ya fi su zama maliki ba ya fi su daɗewa da maliku amma suka rinka wato uzura masa babu dalili har suna bushe addu'a ya mutu ne mai dalili ba za ku je yana cewa tamanna wa sun an amuta fa in amut wa tilka sabilul lasu fiha bi awhadi ana cewa wai shi ashabu ne wai daga mushi addu'a cewa wannan mutumin fa idan aka bar shi ya ci gaba da rayuwa to malikiyan ce sai ya ga bayan ta baki daya saboda saboda to ai akwai sun tawi da ya saka malik shi ya kara yawo sai ya kara samun sadi sai ya saka malaminsa kuma malaminsa ne kuma saboda haka babu wani dalili ya saka ga an saba in ka ga malamai irin su ma malik sun saba wani hadisi ba wai kawai sun ganganta sa'a mu hadisi bai daga lokacin da aka cewa wani ya ganganta sa'a mu hadisi daga lokacin wanda imamanci na shi ta saraya ba za a kara amfani da maganarsa ba saboda haka ko dai bai san sunan ba ko suna ta je masa cikin hanya mai rauni ko ta je masa yana mata yana masunan tawili ko kuma yana zamanin suna an boye an share ta daga cikin imai sunan tawili shine kaman hadisin aqarul hadim wal mahjum alayhi kaman wannan hadisin cewa duk wanda yayi yayi kaho azumin shi ya ya warware kaga wannan hadisin tabbata ce malik shi ma ya san hadisin amma cewa yake yi kawai an hana ne saboda tsoron at-tazrir haka ke fada saboda karka jirkita karka karka sha wahala amma dai azumaka an daram dam kaga wannan tawili ne yayi saboda wasu daga cikin malamai na sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa suka mu irin hadisin tawili wasu suka ce su ba su yi da tawilin tawilin kaman fuqahu da basara sasan ba su yi su ba su yi da tawilin tawilin ba in za ku tuna mun taba wani katu da dan makamacin wannan akan hakikatu siyam na ibn taymiya maganta kan wannan wannan idan mutum na son ya ƙara fahimtan sadaka sunna dai kaga baya kushe sunna ko ya ya cikar da sunna dan wani malami bai santa ba ko bai aiki da ita ba ya aka yi wani ya yi ya ce sunna sunna din a'a kawai abinda zaka duba kai ta tabbata to abinda dai karka karka wato azarbabi kai a matsayin ka ne inda ka zo a wannan karni na baya baya ka je ka fahimci gundarin nassi din kai a fahimtar ka wannan wani lokaci ana iya samun haka kokarin in guje ma kan ita kalidanci hadisi ya inganta tabbas amma kuma ma'anar ba shi ne ma'anar nike ba ma hadisin ba yanzu ka aka bar a wannan hadisi la ta sumu yawm as-sabti illa fi mafdur alaykum wa illam yajid ahadukum illa liha ilabatin aw udu shajaratin falyamdhuhu daga cikin wasu wasu abubuwa da malamai ke yi ma albani kamar raddi akan haka cewa to ai cewa ya inganta daban amma fasar da kake ma hadisin daban kamar hadisin cewa masu cewa idan wato juma'a ta halda idi to shi kenan ba sai kayi sallan azahar ba kuma ba sai kayi je juma'an ba ta kare kawai baki da kamar su fatawa na Muhammad ibn Ali Shaukani abu da yake ba Shaukani saboda shi kokarin kare kare ta danganci shi ko sai ya saba shi wani koma na rashin fahimta kuma cewa kar ka yi ba sai ka je sallan juma'a ba a ranar wannan rana baya nuna cewa ba za ka sallan azahar ba kaga baya nuna haka amma wannan fahimta ce saboda haka ko da hadisin ya inganta to kuma kai kokari fahimtar ta haka kace mata yi ta baube kai yanzu lokaci ya yi nisa da aka kaje kana kokarin fahimta ya zama fahimta ce daidai da magabata akwai wanda yake da magabacin ka wannan fahimta din ko da Allah kare zama za ta dauka fahimta ba fahimta ne wanda ke maudaddiya ba shi ma wannan wato malamai sun faɗi haka wanda ke sanya ƙara sanin wasu abubuwa makamantan wannan akwai littafi wanda a dai babu shi babu kamansa littafi ne wanda bai yawa ba amma dai a babinsa babu kamansa na raf'ul malam an la'ibatul alam na ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya wato an dinga shi an zargin sa cewa kana sa ma malamai wannan fa da yawa kai shine sai mutum tafi raful malab cire zargi daga wato malamai manyan malamai na wannan al'umma din yaga ya dalle da ke sa malamai su saba ko shi ma tunda shi ma malamin ne ya kai dan ibn taymiya a ilimi shi ma ba ya da bambanci da maliku ya kamata a fahimta ka a ilimi shi ma yana dama ya faɗa saboda yin mataba da ubangiji yasa ya kai da ilimi ko wanda littafi in ana in tana dubawa wannan mutum zai fahimci cewa kulasa ce na ilimin malam kwarai da gaske wato tsabar dadewa ana yi wata jumlan ya jawo maka wallahi sai malamin za su gane me ya faɗa har yanzu ta mu rafa yana bukatar sharhi kwarai da gaske in ba manyan ɗalibai sai malamai suke gane ma me ya faɗa a wasu misalai da ke kawo ana bukatar a yi sharhi wani littafi da littafi ne da yare na malamai kuma akwai wasu ka'idoji da ya faɗa wanda idan mutum ba ya zufa in yi ba zai gane ba kan magana kuma amur ahli madina kuma shi ma ibnu taymiya ne yana da littafi kan wannan babu kamar shi a wannan babu amur ahli madina wanda ke so je duba ko banda wannan akwai alqadi iyad alqadi iyad yana da littafi a tartibul madalik da yayi ka ko wani bangare da yayi kawai guda babu guda yayi akan amur ahli madina wai me amur ahli madina ina yake zama hujja ina yake bai zama hujja ba shine yace a akwai inda yake ijtihadi ne abinda mutanen mujin suka yi ijtihadi ne ba wai sunna ne karara ba to na kana dama ka saba dan me za ka saba ba amma abin da yake ba ishari suka yi ba a sun dauko ne an kuma tabbatar sun dauko ne kamar su ilmu janabi da sauransu wannan dole kai aiki da shi ba ka da babu makawa sai kai aiki da abin da mutanen bajin suka faɗa to wannan shine wato kusan abin da na'am wata sabon addini ne addinin su daban eh to kuma ka saba maliki da a ciki kamar ka saba suna ma gaba daya to aka ga wannan rashin rashin sani ne inda mutum ya san inda wannan abin da muka koro zai tafi cewa malikiya ba wata yan kawo bace kuma kamar yadda na sha faɗa a ba wanda ya isa a cikin mai cewa shi dole da an malikiya tun daga lokacin da ubangiji ya tayar da shi daga bacci daga zuwa lokacin da zai kwanta ya ce bai sa maliku ko su ɗaya ba a wannan rana bai isa ba saboda a manganin maliku yakan yi magana guda uku da dai ka dau daya ko ko a babin a babin kawai cewa bismillah yayin da mutum zai kanta fata a sallah malik magana ne yake da shi wala ka din dai ko guda ko daya ka dauka to ka sawa daya ko biyu ko uku wala ka mutum sai ya zaba magana ce wai aya ce malikiya kaza kaza ka kan wannan duk lokacin da aka dinga rigiman sallan zawal din nan kafin zawal din nan duk an yi bayanin magana kan malikiya shi ko wanda kuka shiga shi da matan ya ce muku shi dai addini ba yana yi da malikiya ba to ya za ku lizinta mishi abin da bai lizinta kansa ba kaga duk ba daidai ne wannan ba to kuma kaga duk dan wannan abin da muke kusan wanda muke tare da su yan gwa a can duk suna har yanzu abin da san sauran sensitivity sa suna ganin ana bukatar a yadda nake magana akan wannan shi za muka yi wannan shimfiɗa mai ƙarfin gaske eh wannan wasu daga cikin malaman mu ne wanda muka kato wajen su masu saba a wannan babu da kuma na tabbatar abin zai je musu ilimi ba ya daukan daskarewa a waje guda a tsaya kawai a sunna yadda ya dace in kuma kai kasa a fitawar shi kenan ka bari wani ya yi abin da shi ke gani shi ya fushe shi abu da baka taji Allah ba mu lada abu da muka yi kusuri Allah ta'ala ya fi mana tana iraki iraki ba ku da musa dai iraki suke duka iraki ne ai iraki daga baya ta zo ta zama kamar lokacin babu ahmad ba ai ga baki dai wato fountain of knowledge ya zama iraki ce baki daya ba madina ba lokacin imamu ahmad har babban gari ne eh duk da dai kaga iraki ma ba mai girma ce haka sosai ba amma dai gari ne ka iya kira shi gari din abinda muka naji Allah ya bamu lada abinda muke kusuri Allah ta'ala ya yafe mana insha Allah a sabar mai zuwa a in dai ba an ce ba za a katu ne ba makantar da muke zuwa mu ma to sannan babu katu za mu ga muku akwai karatu amma bare ba tsammanin lai akwai karatu din eh a sabar din farko wata insha Allah ba za mu yi katu ba saboda haka ubatul akam sai ofawi kuma insha Allah abu da muka taji Allah ya babu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh